أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العبد بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نقول مع الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu yau sha tara ga watan Ramadana domin mu ci gaba da karatu mu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wanda bisa alkawari na ɗauki amsa wani tambaya ko kuma ba tambaya ba warware wani magana wanda lallai al'umma musulmi suna bukatan su daɗa samun warware wannan matsala ɗin bayan a baya ma an yi mana tambaya akan wannan matsala ɗin mun amsa to amma yau na ci karo da wani wanda ke goge wannan matsala ɗin ƙarshe ma hukuncin da ya ba wa matsala ɗin shine ƙaryata abin da annabi Muhammadu ya faɗa ƙarara matsalar shi ne matsalar ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a mafarki ko a falaki to a yanda na ji mai magana abin da yake cewa yana cewa tunda annabi ya mutu to babu yanda za a yi a ga annabi Muhammadu a faɗake duk wanda ya ce ya ga annabi ido da ido ya yi ƙarya har ya karanta innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in ma ta'awqul ilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin ya kafa hujja da wannan yace annabi muhammadu ya mutu to tunda kuwa annabi Muhammad ya mutu ba zai yi a ga annabi ido da ido ba ya hada da cewa da da a ga annabi ido da ido da sahabbai sun gaishe ido da ido bayan wafatinsa ya ce duk sahabbai babu wani sahabin da ya ga annabi ido da ido bayan wafatinsa to dangane da wannan magana na so na warware ma yan uwa wannan matsala ne sabila da ana rudin su da irin waɗannan maganganun ana nisantar da zuciyarsu ga barin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma alhali wa'annan maganganu duka wato jayayya ce da gaskiya mas'ala ta ganin annabi Muhammad ido da ido wannan ba wani bane yake za a ga annabi ido da ido annabi ne yake za a iya ganin sa ido da ido annabi ne yake yace man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaba yace wanda ya ganna a mafarki da sannu zai ganna a fadake wanda mun yi ma mutane bayani dangane da fasayarani fil yaqza wajhan malamai dangane da fasayarani fil yaqza da wanda suka ce a lahira ne za a ga annabi ido da ido da wanda suka ce a duniya ne tun daga duniya ne amma faɗin wanda suka ce tun daga duniya ne sun fi hujja me yasa suka fi hujja sun fi hujja ta fiska biyu fiskan farko shine mas'ala ta larabci da nahau idan an ce fasayarani dilala ne akan abin da yake kusa dan da a ce abin da ke nesa ne da da ba fasayarani zai ce ba da fasaufa yarani zai ce amma annabi ya ce fasayarani fil yaqaba to wannan sinin da aka yi amfani da shi dilala ne akan abin da yake nuna kusa kusa abin yake har muka kafa hujja da yanda alqur'ani ma ke ke ce sayaqulu sufaha ko kuma sayaqulu lakal mukallafuna min al-a'raj wanda duk mun warware wannan magana a baya sannan wujha na biyu shine ai ranar layira kan kowa ma zai ga manzon Allah har arna za su ga manzon Allah da arne da mumini da dan wuta da dan aljanna duka zai ga manzon Allah to da a ce a lahira ne da annabi ba sai ya ce zai fasayarani fil yaqza da sandu zai ganna a lahira ba da annabi ba zai fada ba tun da gani a lahira kan kowa ma zai ga annabi Muhammad a lahira sai suka ce to a duniya ne tunda annabi cewa yayi fasayarani fil yaqza a duniya ko babu wanda zai ga annabi ido da ido bayan wafatin annabi sai wanda ke da hagu suka ce dan haka wannan dalili ne na ganin annabi Muhammad kai tsaye wanda annabi Muhammad shi ya fada wanda wanda ya faɗi wannan maganar na farko ya ƙaryata manzon Allah ne wanda ya ce wai duk wanda ya ce ya ga annabi ido da ido bayan wafatinsa na farko ya ƙaryata manzon Allah dan annabi shi yake fa sayarani fil yaqaba da sannu dai ganni a faɗaki ido da ido annabi Muhammad ne ya faɗa amma na biyu ya ce wai annabi Muhammad ya mutu tunda fa annabi ya mutu babu yanda za a yi a gama tacce tunda annabi Muhammadu babu shi sai muka ce a'udhu billahi annabi Muhammadu ya mutu amma annabi Muhammadu ba irin mutuwan mu yayi ba annabi Muhammadu yayi wafati amma wafatin sa ba irin na kowa da kowa bane annabawa ma annabi Muhammadu ya ba mu labarin suna rayi kamar yadda hadisai daban-daban suka tabbatar da haka daga cikin hadisan da suka tabbatar da cewa annabawa ma ba ma annabi ba annabi shine shugaban annabawa to hadisai daga annabi ya tabbatar da cewa annabawa ma idan suka yi wafati ba su kaiwa kwana arba'in cikin kabarinsu Allah ke daga daga cikin hadisan akwai hadisin ibn hibban wanda imam tabarani ya fitar a cikin al-kabir sannan abu nu'aym ya fitar da shi cikin hulyatul awliya daga Anas ibn Malik Anas ibn Malik ya ce manzon Allah ya ce manin nabiyyin yamutu fa yuqimu fi qabrihi illa 40 sabah shi babu wani annabi da zai yi wafati ya zauna cikin kabarin sa wannan annabi zai zauna a cikin kabarin sa ne na iya kwana 40 daga kwana 40 Allah zai daga shi idan Allah ya daga shi kuma ai ya tabbata mana manzon Allah ya shige ya ga annabi Musa alaihi salam annabi Musa yana yana yana ibada a cikin kabarinsa kamar yadda zamu karanta wannan hadisi sannan annabi ya haɗu da annabawa a baitul a baitul maqdis Jerusalem kenan annabi ya haɗu da su kuma bayan sun yi wafati ne annabi Muhammad ya haɗu da su da a ce mutuwan su in sun mutu sun kare kenan ta yaya za a yi annabi Muhammad ya sake haɗuwa da su bayan ya haɗu da su a nan ma ya je sama ta hudu ya sake ce ya haɗu da annabi ya sake ce ya haɗu da annabi Ibrahim a sama ta biyar ya sake ce ya haɗu da annabi Musa a sama ta a sama ta shida to kun ga ashe idan da a ce annabawan sun kare gaba ɗaya babu yanda da a yi a haɗu da su a baitul maqdis sannan wani hadisin na Abu Ya'ala wanda Imam al-Baihaqi ya fitar da shi cikin Hayatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisin a cikin Musnad al-Mustadrak yace manzon Allah ya ce al-anbiya'u ahya'un fi quburihim annabawa rayayyu ne a cikin kaburburan yusalluna suna yin sallah a wani hadisin kuma shi ma daga sidna Anas ibn Malik manzon Allah yace innal anbiya'a la yusrafuna fi quburihim ba'da 40 layla ولكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور النبي يقول annabawa. rayayyu ne ba a barin su cikin kabarin su su kai kwana arba'in sai an ɗaga su sun zamanto suna yin sallah suna bauta ma ubangijinsa har a hura kaho wannan ma hadisi mun ji hadisi uku sannan akwai hadisi wanda har yanzu daga bai haƙiƙin wanda yana kama da wannan sura wanda aka karba daga abdulrazzaq wanda kuma aka karba daga wajen أبي المقدم دقكم سعيد بن مصيب يشي من ظن الله ياتي ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يوما النبي بايا زما أتكن النبي بايا زما أتكن كسا ما مكث نبي با وانا النبي الذي لونا أتكن كسا أكثر من أربعين يوما ثم دفعنا أربعين har sai an tayar da wannan annabi din ya ci gaba da rayuwansa wanda Allah ya masa rabo ya haɗu da wannan annabi din wanda Allah bai masa rabo ba ba zai haɗu da shi ba wannan sauran annabawa ke a wani hadisin kuma har yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce ana akramu ala rabbi min an yatrukani fi qabri ba'da salati annabi ya ce daraja na a gurin Allah ya fi a ce Allah ya bar ni a cikin kabarina na yi kwana uku a matsayin gawa in ji annabi Muhammadu wanda an karɓi wannan hadisin daga sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annabi ya ce darajarsa ya fi ga Allah Allah ya bar shi kwana uku cikin kabarinsa ba tare da an tada shi ba darajarsa ya wuce haka a gurin Allah wannan duka hujja ne dangane da cewa annabi Muhammadu idan ma ya yi wa fati ya yi wata intiqali ce ba irin ta mutuwan mutane ba ai ba ma mutane ba ba ma annabawa ba Allah ya ce mana shahidai ma ba mutuwa ba mutuwar su ba irin namu bane Allah ya ce wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kal ka tsammaci wanda aka kashe su aka kashe su a fagen yaki mutattu ne a'a rayayyu ne ana azurta su a gurin ubangiji to shahidai ma kenan waye sayyidu shuhada shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan haka har wani zai kafa hujja wai ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya kafa hujja da shi akan cewa wai annabi ya mutu kenan ya kare a a annabi Muhammadu mutuwar sa ba irin na sauran mutane bane annabi Muhammadu ba ma annabi ba sauran annabawa ma mutuwan su ba irin mutuwan mutane bane dan da ce irin mutuwan mutane ne to da sun kare kenan da annabi Muhammadu bai hadu da su a Qudus ba sannan kuma da annabi Muhammadu bai ga annabi Musa a kabarin sa yana ibada har ya dawo yana zanta masa abbansa labarin haka ba a wani hadisi wanda yanzu na faɗa mana wanda aka karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi kuma Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi manzon Allah ya ce marartu ala Musa lailatal Isra'i lailatal Usriya bi inda al-qafil al-ahmar wa huwa qa'im yusalli fi qabri yace na shige annabi Musa a wajen kafibul ahmar yana tsaye yana yin sallah a cikin kabarinsa kaga a wannan ana nuna maka annabi Musa yana raye har yana yin sallah tunda wanda ke mace baya yin sallah amma gashi an ce maka annabi Musa yana raye har yana yin sallah da haka ashe da na mace irin mutuwan da wannan mutum ke faɗa yake kafa hujja da shi tunda annabi ya mutu ba za a ganshi ba kaga kuwa da da annabi Muhammadu ba zai ganshi ba da kuma idan mutum ya mutu ba a ganin sa da annabi Muhammadu ba zai ga annabi Musa a duniya ba amma annabi Musa annabi Muhammadu ya ga annabi Musa ido da ido annabi Musa bai mutu ba ya mutu shekaru ɗaruruwa ma kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma annabi ya gamu da shi ya gan shi a kabarinsa ya gan shi wani waje da ake cewa saniyatu husha yace anan ne ya gan shi wato da akalan da akalan raquminsa yana ce labbaik allahumma labbaik wanda duka hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kifai saboda neman a rufe hasken manzon Allah ga mutane wai sai a ce maka wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shikenan tunda ya mutu ya kare babu shi ya kare bai da amfani wallahi wannan wannan kalman kin manzon Allah ne duk wanda zai faɗi wannan maganan wallahi tallahi baya son manzon Allah da suke son malaman su malaman su da suka mutu ai sun karanta wannan ayin sun ce malaman su suna rayu sun karanta wannan ayan suka ce malam shehi wani na raye shehi wani na raye suna ambatan sunansa suna ce wala wala tahsibanna allazina qutilu fi qutilu fi sabilillahi amwat ya kafa hujja da cewa malaman su suna raye amma kuma in suka zo kan annabi sai su ce annabi Muhammad ya mutu ya kare sannan kuma sai suna ce wai sune yan ahli sunna sune masu bin gaskiya to sunnan manzon Allah ita tace ba ma annabi Muhammad ba Musa ma bai kare ba Musa ma yana nan annabi ya gaishe ido da ido ba wannan kadai ba ga hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullahi ibn Abbas yake cewa sirna ma Rasulillahi baina Makkah wa Madina famararna biwadin faqala ayyi wadin hada faqalu wadul azraq haka ce sayyidina Abdullahi ibn Abbas yace mun shige da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin Makkah da Madina faqala sai manzon Allah yace ayyi wadin hada wannan wanko ne sai aka ce manzon Allah sunansa Wadul Azraq me manzon Allah yake manzon Allah yake fa ka anni anzuru ila Musa wadi'an afwaihi fi udhnayhi lahu ju'arun ila Allah bitalbiya yace wannan waje da wadul wadul azraq anan ne nake ganin kaman wato annabi Musa gashi nan ya saka hannayensa biyu a kunnensa yana daga sautinsa zuwa ga Allah yana ce labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ke faɗa masa habbai ya ga annabi Musa a wannan waje din sayyidina Abdullahi bin Abbas ya ce summa summa ataina ila saniya sai muka zo saniya sunan wani waje mai suna saniya suna ce masa saniyatu hursha قال من ذن الله يتي كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف مارا بهذا بهذا بهذا الوادي ملبيا يتي كمن أنني قاسينا جن النبي يونس عليه السلام أكن جنتا هو ya saka ya saka ya saka rigana na fata rigana na fata wanda ke jane riga ne wanda rigan shi ma jane yana ce yana talbiya yana ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik to ya za a yi sun mutu sun kare annabi a bace hajjin su ya za a yi sun mutu sun kare annabi Muhammadu ya gano ko kuma annabi Muhammadu yayi ƙarya ne in annabi Muhammadu yayi ƙarya sai ka faɗa mana to ga annabi ya ga annabawan da sun dade da wafati to na farko ashe cewa da suka yi wai manzon Allah ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwansa fa kuwa ne zuwa ga wata mar zuwa ga wata hali daban wanda sai wanda Allah ya ba su baiwa za su iya ganin sa a wannan hali din shine kawai idan har annabi annabi Musa sabila da shi annabi ne za a iya ganin sa bayan yayi wafati to kuwa annabi Muhammad ya fa annabi Musa daraja annabi shi ya fi cancanta ana ganin sa bayan yayi wafati dan haka muna muku tambaya ku da kuke ce annabi Muhammad ya kare ko kuma annabi Muhammad ya mutu tunda ya mutu ba za a ganshi ba to annaba wanda annabi ya gani a Qudus ba su mutu bane idan sun mutu yaya aka yi aka tayar da su sabila da haka wannan kokari ne na kawai masoyin annabi da zuciyarsa yake da yaƙini cikin kaunar manzon Allah a saka masa shakka a saka masa waswasi a cikin zuciyarsa dangane da kaunar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar ma annabi Ibrahim alaihi salam ya raya ma annabi Ibrahim lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi arni kaifa tuhyil mauti qala aw lam tu'min qala bali walakin yatma inna qalbi qala fakus arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna jiz'an thumma ud'uhunna yatinaka sa'a in dai har Allah zai tayar ma annabi Musa annabi Ibrahim alaihi salam da wasu tsuntsaye bayan tsuntsayen an yanka su sun mutu Allah na da ikon ya tayar da wannan tsuntsayen tsuntsayen su tashi su yi rayuwa annabi Ibrahim ya gansu to Allah yana da ikon da zai tayar da annabi Muhammadu idan har Allah yana da ikon da zai tayar ma annabi Uzair jakinsa bayan jakin ya mutu shi ma bayan ya shekara ɗari yana muce Allah ya tayar da shi Allahn da ke da wannan ikon shi ke da ikon da zai saka ma annabi Muhammadu ruhi annabi Muhammadu ya yi munajati da wasu cikin bayin Allah Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani yanda ya tayar da yanda ya tayar da annabi annabi Uzayy أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن ينهي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى إيمانك ولنجعلنك آية للناس وانظر إلى الإسلام كيف ننشزها ثم نكسوها لهما annabi Uzair a gabansa jakin da ke mace jakin da kasusuwa ne zalla a jikinsa kasusuwan shi ne zalla naman sa sun riga sun diddige sun bi kasa Allah ya tayar da jakin annabi uzair na gani jakin ya tashi kansa ya haɗe kafafuwan sa ya haɗe to Allah da ke da ikon ya tayar da jaki bayan jakin ya mutu bai da ikon da ya tada annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam sabiya da haka wannan wato ifadi ne da kuma gaba da adawa da suke yi da manzon Allah kuma mun faɗa duk wanda zai faɗi wannan abun duk wanda zai faɗi irin wannan maganan dangane da janabin manzon Allah wallahi makareci ne abokin gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma malamin da yace ba za a ga annabi ido da ido bayan yayi wafati ba ya ce duk sahabbai ba wanda ya ga annabi ido da ido to malam kai ƙarya in kuma ba ƙarya kai ba binciken ka ya karanta a cikin sahabbai akwai wanda suka ga annabi ido da ido bayan yayi wafati ga hadisi hadisin yana cewa hadisin sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu hadisin yace hadisin abdullahi ibn abbas yace cewa yayi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm فتذكر هذا الحديث وبقي يفكر فيه ثم دخل على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة فقص عليها فقامت وأخرجت له مرآته قال رضي الله عنه فنظرت في المرآة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى صورة نفسي hadisi ne na Abdullahi bin Abbas yace nayi mafarkin manzon Allah da nayi mafarkin manzon Allah na zauna ina ta tunanin manzon Allah sai na shiga wajen matan manzon Allah na kissanta musu labarin mafarkin manzon Allah da nayi a cikin matan manzon Allah Maimuna alaiha salam sai ta tashi ta shiga daki ta dauko madubin manzon Allah sai ta bani da na kalli cikin madubin sai na ga suran Annabi Muhammad a cikin madubin inji Abdullahi ibn Abbas ka kuma ce duk sahabbai babu wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Abdullahi ibn Abbas ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne tabbatacce gashi nan imamu ahmad ya fitar da ya rawaita hadisi din imamu tirmidhi ya rawaita hadisi din imamu zahabi ma ya rawaita hadisi sannan kuma bayan wannan da akwai manya-manya cikin tabi'ai wanda suka ga manzon Allah manya-manya cikin tabi'ai wanda suka ga manzon Allah a cikin su akwai malamin imamu maliki wanda yake a tsakanin Makka da Madina ya ga manzon Allah su bakwai malami ne na Imam Malik wanda idan an ambata sunan manzon Allah faduwa ke yi suma sabila da kaunan manzon Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk wanda za ku ga yana faɗa irin wannan magana alama ce ta cewa zuciyarsa babu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yana so da dabara da wayo ya tusa wa mutane adawa da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan duk wanda zai ce maka annabi ya mutu karara ya ce irin mutuwan mutane ne wallahi ƙarya yake mutum manzon Allah ne duk wanda zai ce maka annabi Muhammadu duk wanda ya ganshi ƙarya ke yi to bayan makiyin manzon Allah ne ya dankara ma annabi ƙarya kuma ya ce annabi makarici ne dan annabi shi ce ana ganin sa mun karanta hadisin a baya kuma kowa ya sani a cikin manya-manyan magabata wanda suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka tafi akan ganin manzon Allah karara akwai ibnul hajj wannan ba bakon abu bane ibnul hajj yayi bayani yace ru'yatul nabiyyi fil yaqza babun dayyikun wa qalla man yaqa'u lahu zalik illa man kana ala sifatin azizin wujuduha fi hadha zaman yace ganin manzon Allah abu ne mai wahala yace sai wanda ke kan sifa ganin manzon Allah ido da ido abu ne mai wahala sai wanda ke kan sifa da ya kyautatu na kwaikwayon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ishara ne zuwa ga zaka iya ganin manzon Allah wannan ibnul hajj ne ya faɗi wannan magana sannan akwai alqadi sharafuddin ibadullah ibn abdul halim al-bazi ya faɗa cikin littafin sa tawfiqul qura tawfiqul qura imani yace imam zahiri ya faɗa cikin kitabul i'tiqadi yace al-anbiya'u ba'da ma qubidu ruddat ilayhim arwahuhum annabawa bayan sun mutu akan mayar musu da ruhinsu fahum ahya'un inda rabbihim suna raye a gurin Allah wanda kuma Allah ya ga dama cikin bayi zai masa mukashafa ya ga wa'innan waliyai ko kuma ya ga annabi Muhammad ko kuma ya ga annabawa din alaihi salatu wassalam Imam Zahaki yace wa qad ra'a nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lailatal mi'raj jama'atan minhum annabi Muhammad ya ga wasu jama'a daga cikin annabawa a daren Isra'i sannan a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annaka yake fada dangane ma yake fada ma al'ummarsa yana cewa su kyautata ayyukan su sabila da duk ranar juma'a akan budulto masa da ayyukan al'ummarsa na farin ciki yayi farin ciki da shi sannan na bakin ciki yayi bakin ciki da shi a wani hadisin manzon Allah yace yana wato duk wanda ya masa sallama Allah kan mayar masa da ruhin sai tashi ya mayar masa da sallama to ya da haka duk wannan abun bai zama musu hujja ba malam bai zama masa bai zama masa wato bai zama masa dalilin da zai yarda da cewa akan ga manzon Allah ba sabila da rashin adalci ma bai nuna ma abun malamai sun yi safani akai ba karar da sai ce kawai duk wanda yake ya ga annabi ido da ido ƙarya ne bayan kuma wannan ba shine adalci na ilimi ba adalci na ilimi shine in kai ka dauki ba a ganin sa shikenan dauki bangaren da ka dauka amma malaman da suka ce ana ganin sa sai ka musu adalci ka musu kuma da hujjar su tunda suna da hujjar da suka dogara a kai amma saboda halinci na ilimi sai ya boye yace mabiyansa kawai gaba ɗaya ba a ganin manzon Allah karama wanda wannan kowa da kowa duk wanda ke da alaka da karatu ya san ƙarya ne ta hanyar mukashafa wasu sukan ganshi ibnu taymiya ma ya ce an masa kashafi ya ga abin da ke al'arshi ibnu taymiya ma kenan sabiya da haka sai ka fara bin wa'annan ka baje su ka ce ƙarya suke yi babu yanda za a yi wanda ke alamul sufli ya kalli abin da ke saman alamul ulwi tunda wannan ma yana da munasaba da ganin annabi Muhammadu kararradin ka ce ka ga al'arshu tamkar ka ce ka ga annabi Muhammadu karar ne tunda al'arshu tana saman sama ta bakwai yaya aka yi kaga abin da ke saman sama ta bakwai eh ka ketare kaga annabawan da ke sama ta daya kaga annabawan da ke sama ta biyu kaga har annabawan da ke sama ta bakwai sannan ka ketare ka ce kaga al'arshu ga ibnu tamiya ya faɗa wanda ibnu qayyim al-jawziya ya fitar da shi cikin madarijus salikina ya ce ibnu tamiya ya ce ya ga har ala har al'arshu wanda ya ce ya ga al'arshu to ya ga adamu ya ga musa ya ga isa ya ga ibrahimu ya ga yusuf ya ga yahya ya ga zakariya ya ga duk annabawan da suke cikin sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai tunda ya ce ya ga al'arshu ya ga lauhu amma duk ba su karyata su ba sai wanda suka ce sun ga manzon Allah ido da ido ne za su karyata a cikin malamai magabata wanda suka ga manzon Allah karara kuma suka tafi kan cewa akan ga manzon Allah karara akwai al-Sheikh al-Imam Sheikhul Islam Abul Bayan wanda ake ce masa Muhammad ibn Mahfuz ad-Dimashqi ya faɗi cewa wato ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ba bakon abu bane cikin tabi'ai akwai wanda suka gani cikin sahabbai ma akwai wanda suka gani sannan cikin wanda suka tafi akan haka akwai al-Sheikh Safiyuddin bin Abi Mansur ya faɗi ganin manzon Allah karara bayan bayan bayan wafatinsa a cikin manya-manyan magabatan akwai wanda suke ce masa Qudwatul Arifina Abu Abdullah al-Qurashi aka ce wani lokaci da wata annoba ta shigo kasar Misra na musiba na wata mummunan annoba da ta sauka makasar Misra. Abdullahi Qurashi ya ce, sai na tashi na fiskanci alƙibla ina addu'a. Sai aka nuna min wannan addu'a na wako na roƙa ya ce a cikin mukashafa da aka masa, cikin abin da Allah ya tsinka da shi, sai aka tsinka da shi ko ya yi addu'a, addu'an ba za ta tafi ba. Ya ce sai ya tashi ya fiskanci Sham, sabila da yadda annoban ta yi kaini sai muni yace sai na fiskanci kasan sham zan tafi kasan sham yace da na je kusa da kabarin annabi ibrahim yace sai ya ga annabi ibrahim karra ido da ido in ji abdullahi al-qurashi yace da na haɗu da shi fa qultu ya rasulullah ij'al diyafati indaka ad-du'a li ahli misra yace ka saka bakunci na aburinka shine ka karbi addu'an mutanen Misra fa da'a lahum sai musu addu'a fa farraja Allah anhu sai Allah ya yayi mu wannan dukkan malamai ne wanda suka tabbatar da haka sabira da haka babu wani sabani cikin ganin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin sufayen gaskiya duk sufayen gaskiya sun tabbatar da cewa za a ga manzon Allah ido da wanda ba su tabbatar ba kalilan ne su ma kalilan din ba su yi idraki bane ba su yi zau wato zuciyarsu babu zauki ne na ainihin kaunan Annabi Muhammad wallahi duk wanda zuciyarsa da akwai zauki zauki na kaunan annabi Muhammadu to a kwana a tashi zai iya ganin manzon Allah kamar yadda annabin yace duk wanda ya ganshi a mafarki to da sannu da sannu zai ga manzon Allah kafin ya mutu ya bar duniya annabi ne ya fara man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqza fa inna ash-shaytana la yatamassalu wannan tafiya na ganin annabi karara a cikin wanda suka ce sun ga annabin karara akwai sirajuddin الشيخ عبد القادر غوث العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شو عبد القادر الجيلاني ياتي يا زمن زمن الله قرر ياتي رايت رسول الله قبل الظهر فقال لي يا بني لا تتكلم قلت يا ابتاه انا رجل اعجمي كيف اتكلم على فصحاء بغداد sai annabi ya ce masa fa qala iftah faka fa fatahtuhu fatafala fihi sab'an yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na haɗu da shi bayan kafin sallan azhar sai annabi yace min ya kai dana kada kai magana inji shehu Abdul Qadir Jilani da yace min kada na yi magana sai nace ya babana ma'ana yace manzon Allah ya kai ubana sabila da shi jikan manzon Allah ne yace ya rasulullahi ni din nan ba ajami yaya zan yi na yi magana dama a gaban masu fasaha cikin larabawan bagdada yace sai manzon Allah ce na bude baki na yace sai na bude baki na sai annabi ya mun tofi sau bakwai daga nan annabi ya min izini ne magana a gaban kowa shaw abdul qadir yace daga lokacin in dan yi magana sai na shiga duniyar ma'aifa na tsiro gwalagwalan maganganu masu tsada wanda maza sai sun yi tafakkuri kafin su gano nake faɗan magana in ji shaw abdul qadir jilani yace ya ga manzon Allah amma malamin da ke wannan magana duka ya manta da waɗannan magabatan shi a wajensa kawai magabacinsa shine san zuciyarsa ya ce ba za a ga manzon Allah ba daga ya shiga cikin ɗemuwa ma da rashin hankali sai ya ce wai idan ka ga annabin ma a mafarki to da ka lura da sifansa idan ka ce ka gan shi dogo ne can to ba shi ka gani ba sai dai idan ka gan shi dogo ba dogo sosai ba sannan ba gajere ba sai ya ce kamansa kuma ne wannan maganan yankakken hannu ke da shi sai ya ce wai idan an ga wani mutum kaman sa mafarki wai manzon Allah aka gani wallahi wallahi a yau din nan nake jin wannan karatu wannan wata irin musiba ce yankakken haru ne da kai ba miskini ne ba kai ba sannan kana ce idan an ga mai irin sufanka a mafarki an ga annabi idan dai annabi aka ce an gani mutane kuma da ke an raina musu hankali da ke sufa haɗu ne su kuma suna zaune duka sun yadda da wa'innan abubuwa suna gani sun ga mai yankakken hannu ne miskini ne ya ce musu idan an ga wani mutum tsakatsaki tsawonsa kamansa wai annabi muhammadu aka gani wani kidahumi ne za a kawo shi kusa da manzon allah wanda a duniyar larabawan ma sai da aka tace shi tacaccen tacaccu ne a larabawan kai da idan ka je gaban larabawa buri ne kai to annabi a larabawan ma zababbe ne a larabawan ma na daru ne jauhari ne babu kamar sa amma ka ce wai wai wai wai kai wai wanda ya gan mai tsawo daidai da kai mai tsawo kamar ka ya gan shi a mafarki annabi muhammadu ya gani wanda da dai idan aka karanta sufan manzon Allah aka kawo sufan ka da aga da aga ko kusa ko kusa guri gogo ne kai ba za a hada ka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to babu mai musa ganin manzan Allah a mafarki sai wanda zuciyarsa bai kunshi san manzan Allah na gaskiya ba da haka za mu iya yafiya akan komai a taɓa kowanmu za mu iya yafiya a kai sai dai mu ɗauko littafi mu karanta hujja wanda ya fahimci namu ya ɗauka wanda bai fahimci namu ba ya ɗauki wanda yake so ya fahimta amma idan an taɓa annabi ba mu yafiya mu ba mu yafiya mu ka taɓa mana kowa amma kar ka taɓa mana manzan Allah kowan ma namun idan da ka taba hawainiyanka ta kiyayi ramar mu ka kiyayi lokacin da zamu yi garami tiya a kanka ballantana abun ya kai ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mu'tallul akili ya ce wai idan ka gan ka ga mai kama da shi a mafarki wai ka ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta ina hayhata ma bainas samai wal ardh daga cikin wanda suka tabbatar da ganin manzon Allah bayan manzon Allah ya yi Fati, akwai ash-shaykh Khalifatu bin Musa an-Nahab al-Maliki wanda shi ma ya tafi akan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana kathirun ru'yat rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya qaza wa manama yace da yawa ana ganin manzon Allah a farke a a farke kuma akan ganin akan gaishe a a mafarki duka ya fada daga cikin wanda suka tafi akan ganin manzon Allah karara a mafarki akwai Kamal al-Adfawi ya faɗa haka cikin cikin tarjaman da yayi masafiyu Muhammadu Safiyu Abi Abdullahi Muhammad bin Yahya al-Aswani yake tarjaman wannan malamin yake faɗan daga cikin karaman wannan malamin akwai ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara daga cikin kuma wanda suka faɗi akan ga manzon Allah karara bai takaita anan ba a cikin su da akwai akwai akwai al-qutb al-asqalani ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar al-asqalani ya tafi akan ganin manzon Allah karara kai hadda bakin sama ya ce ya ga manzon Allah karara shi akwai abdul gaffar bin nuni al-qawsi ya faɗa cikin littafin da ake ce masa al-wahid min ashabi shaykh abi yahya abu abdullah al-aswani wanda dukkan malamai sun yi kata-kata barkatai wanda alal akalli sai mun safo malamai dubu magabata wanda suka ce sun ga manzon Allah a mafarki bayan sun ganshi a mafarki sun ganshi karara a cikin tabi'ai akwai wanda yace idan yace assalamu alayka yakan ji manzon Allah ya mayar masa da sallama ya ce wa alayka salam sannan kuma a zo gaskiya aikon dai ne dinta a yi tashwihinta da ƙarya ai ba zai yi ba da haka idan ka fahimci cewa kai ba za a ga manzon Allah a mafarki a karara ba ka tafi akan tafiyarka amma idan kai adali ne idan kai adali ne ka iya yiwa kai kai karatu a gurare daban-daban ka san adalci na bincike ka san adalci na bahas bahasi na ilimi a cikin adalci na bahasi akwai ihtiramul aura ka girmama ra'ayin mutane ka girmama fahimtar mutane amma karar ka yake ka ce ganin annabi Muhammadu a mafarki wannan duk wanda ya faɗa ƙarya ne wannan kai kai ne kai ƙarya sabila da magabata dubbai wanda su maliya ne a duniyar ilimi sun tafi akan wannan fahimta yaushe ma ka zo kai a ƙarni na nawa ka zo me ka samu kafin ka zo magabatan da suka gabata sun riga sun shanye kogin ilimin ba su bar maka komai ba duk abin da zaka faɗa cikin abin da suka faro to na ilimi ne suka gabatar shine kake dakowa kake fara to su din ne suka ce sun ga manzon Allah a fadake sun gan shi a mafarki dan haka duk abin da mutum zai yi idan zai taba janibin manzon Allah ya kula in zaka ce annabi Muhammad yayi wafati manzon Allah yayi wafati amma ka ce annabi Muhammad ya mutu tun da ya mutu ba za a gan shi ba wannan ba hujja bane idan hujja ne to sai mu tambaya annabi Musa kamar yadda ta faɗa mana a baya annabi Musa ya yi wafati amma annabi ya gaishe to yaya aka yi gaishe to idan za a ga annabi Musa me zai hana a ga annabi Muhammadu ballantana sauran annaba ma suna rayu sai Allah haka ba za mu wato ɗauki lokaci da wannan bayani ba amma dai ina fata da wannan kalilan na bayani yan uwa da su fahimci wato wannan irin tambele da shirbici wanda makiya annabi suke wajen su buce hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa ya'ba Allah billahi yutimmu Allah ba zai yarda ba mu ma kuma ba za mu yarda ba kuma duk mai kaunan annabi na gaske wallahi zai barranta daga irin wannan haukar mu annabi ya fi mana komai Allah ya fara mana son manzon Allah ko kuma kuma su shirya ne Allah ya shirya su in ba masu shirwa ba ne Allah ya yi san yadda zai yi da su Allah ya mutu Allah ya yi da su kamar yadda ya yi da su Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul albarkacin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka a lokacin da ya rage za mu fassara abin da ya samu daga cikin ayoyi na yadda muka tsaya a karatunmu na jiya Allahumma bismillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله الله تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مردون وإذا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤرنون Allah ya ci gaba da faɗa wa bani Isra'ila irin yadda suke take dokokinsa suke take dokokin da annabawansu suka zo musu da shi Allah ya faɗa mana wa idza kasna misaka bani Isra'ila wato tunamu ya rasulullah lokacin da muka dauki alƙawarin banu Isra'ila Allah ta abudu da illallah kar ku bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana sannan ku kyautata wa iyayenku wa zil qurba wal yatama wal masakin ku kyautata wa makusantanku na zumunci da kuma marayu da kuma miskinai wa qulu lin nasi husna sannan kuma in za ku yi magana da mutane ku musu magana mai kyau na umarni da kyakkyawan aiki da hadi da gabarin mummunan aiki wala tukriju anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawukan wa wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayi da sallah sannan ku bada zakka summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun daga nan sai kuka juya baya sai wasu kaɗan daga cikin ku kuna masu butulcewa ma umarnin da Allah subhanahu wataala ya muku to idan muka lura a ayan baya ma Allah ya faɗa mana irin alƙawarin da ya dauka da su banu Isra'il idan aka ce misaku shine alkawari mai karfi alkawari wanda sai da aka rantsuwa akan wannan alkawari shine ake ce masa misaku Allah a baya ce wa idza kazna misaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur kuzuma atainakum bi quwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku tuna lokacin da muka dauki alkawarin ku to sai aka sake tuna musu alkawarin wani alkawari Allah ya dauka da su Allah ta'buduna illa Allah kar ku bauta ma kowa sai Allah sabanin yanda a baya suka bauta mu abubuwa daban-daban suka bauta wa dan maraki kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana sannan bayan sun bauta ma dan maraki suka ci gaba da bautan zuciyarsu suna bautan san zuciyarsu Allah ce Allah ta'buduna illa Allah wato ba wanda za ku bauta wa sai Allah malamai suka ce anan cikin hikima da fasaha irin na alqur'ani an yi albada'atu bil ahammi fal muhim an fara gabatar da abin da ya fi muhimmanci dama abin da ake fara nema a gurin bayi shine tauhidi da bautan Allah to Allah sai gabatar da Allah ta'buduna illallah kar ku bauta wa kowa sai Allah to ashe bautan Allah da tsarkake Allah da bauta shine farkon abin da ake nema a gurin kowa Allah ce wa bil walidayni ihsana sannan ku kyautata wa iyaye to kyautatawa wa iyaye idan muka lura shi ma jishiki ne wanda aka ce sidna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yana cewa baya raba tsakanin wato abu guda uku baya raba tsakanin ɗaya da ɗaya duk wanda ya raba tsakanin ɗaya da ɗaya to bai yadda da bane yace cikin su akwai waqimu salata wa atuz zakka duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka to sallar sa babu ita wanda ya raba tsakanin zakka da sallah to zakkar sa babu ita sannan abdullahi bin abbas ya ce wa atiu allah wa atiu rasula ku bi allah ku bi manzon allah duk wanda ya raba bin allah da bin manzon allah baya da baya da baya da biyayya idan ka bi manzon allah baka bi allah ba baka da biyayya haka idan ka bi allah baka bi manzon allah ba baka da biyayya sannan yace na karshe shine anishkurni wa liwalidayya ka gode mun ka gode ma iyayenka in ka gode ma Allah baka gode ma iyayenka ba ba Allah ba zai karbi godiyanka ba haka idan ka gode ma iyayenka baka gode ma Allah ba Allah ba zai karbi wato daya da dai kowanne duka wayannan guda uku suna hada ne shi yasa Allah yace Allah ta'buduna illa Allah sai ya yace wa bil walidayni ihsana da kyautata ma iyaye duk da cewa malamai sun yi sabani dangane da Allah malamai qira'a wasu sun karanta shi da Allah ya abuduna illa Allah ma'ana wa idza kasna misaka bani isra'ila alla ya'buduna illa Allah da damirul ghaib kenan wasu kuma sai suka kira shi da Allah suka karanta shi da Allah ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana da kyautata ma iyaye sai aka ce ihsana anan shine abinda malamai suke ce masa al masdar an na'ib an fi'il al amri shine masdarin da ke wakiltar fi'il amri ma'ana Allah yana nufin wa ahsinu lil walidayni ku kyautata ma iyaye amma sai ba a ga sigar fi'ili amrin ya fito karara ba sai aka kawo masdari wannan masdari shike wakiltar fi'ili amri wani masdari ne shine ihsana wanda aka yi ishtiqaqin sa daga ahsana yahsinu ihsana sai Allah ya ce wa bil walidayni ihsana to idan ihsana din za su faɗe shi sai su ce shine masdari wanda ke niyaba da fi'ili amri ma'ana Allah yana nufin wa ahsinu lil walidaini ku kyautata ma iyaye wanda dama da akwai irin wa'annan daban-daban wajajen da zaka ga umarni ne yazo karara amma kuma ba sigan umarnin bane sigan ba fi'ili amri bane ta iya yiwa sigan ya zama to aljaru wal majruru ta iya yiwa sigan ya zama masdari misalin aljaru wal majruru kaman Allah dai ya Allah jira amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ya ku mu'mini na hore ku da kanku la yadurrukum man dalla idha hadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan ko kun shiri to nan da Allah ya ce alaikum anfusakum na hore ku da kanku in mun lura anan wajen umurni ne Allah ke yi amma kuma babu fi'ili amri cikin jumlan gaba daya wannan alaikum ita ce take liyaba da wa fi'ili amri din alaikum wannan aljar wal majrur ala asul jarri kum damirun muttasil mabniun ala sukun fi mahall aljar majrur bil ala to wannan jumlan guda wannan aljar wal majrur anan sune suke niyaba dangane da fi'ili amri ne to haka anan ma da Allah ke bil walidaini ihsana wannan ihsana masdari din shine yake niyaba wa fi'ili amri Allah ya ce wa dil qurba da makusanta makusantan nan wajen zumunci kenan yan uwanka ta bangaren mahaifi dan uwanka ta bangaren mahaifiya dan uwanka ta kowane bangare ne sune ake nufi da zul qurba Allah ya ce wani sama da marayu wal masakin sannan da miskine kusan wa'annan umarni da alƙawari da Allah ya dauka da su duka ya dauki alƙawari da al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ce ya dauki alƙawari da banu Isra'ila Allah ta abudu illallah kan ku bauta wa kowa sai Allah to haka Allah ya dauka da al'umman Annabi Muhammad wa bil walidayni ihsana shi ma haka Allah ya dauka da annabi al'umman Annabi Muhammad wa zil qurba wal yatama wal masakin shi ma duka haka Allah ya dauka da al'umman Annabi Muhammad Allah ya ce wa qulu lin nasi husna idan za ku yi magana da mutane ku faɗi magana wato mai kyau na umarni da kyakkyawan aiki wanda shi ma wannan wa qululin nasi husna malaman qira'an alqur'ani na kufa gaba daya ba su karanta shi da husna ba sai suka karanta shi wa qululin nasi hasana a cikin su mutum ɗaya ne bai karanta shi da hasana ba shine hasib amma dukkan malaman qira'a na kufa sun karanta shi ne da qulul linnati hasana su kuma qurra'u na madina sai suka karanta ta shi da wa qulul linnati husna bi dammi al-ha'i wa tafkin sin suka yi damma ma hawun din suka yi tafkin suka yi sukuni matin din suka ce wa qulul linnati husna har malaman tafsiri gurin sai suka ce to ai da akwai bambanci tsakanin hasana da husna suka ce shi hasana idan aka ce hasana to ya tamilu jami'i anwa'il husni yana daukan dukkan nau'i na alhusni amma idan aka ce wato wato husnan to yana daukan wani shashi ne na alhasan kamar yadda suka faɗa kenan kamar yadda mun lura ba nan ba kadai Allah ya ce sai na lisana bi walidai husna Allah ya ce mun yi wasiya wa mutane mun yi wasiya wa kowane mutum da iyayensa da me zai masa da me aka masa wasiya hasana da kyautatawa a wani ayin Allah ce wa qaza rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibaru kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu utim wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa qid lahumu janaha dhilli min rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ce wa qada rabbuka Allah ya hukunta Allah ta'budu illa iyyahu kar ku bauta ma kowa sai shi to kun ga ya dace da abin da aka faɗa wa banu Isra'ila mene Allah ta'budu ne illa Allah da Allah a cikin yace wa bil walidaini ihsana ya dace da abin da Allah ya faɗa ma banu Isra'ila nan wa bil walidaini ihsana ya dace shi yasa aka ce umurnin da Allah ya yi wa banu Isra'il cikin wannan alƙawarin da ya dauka su din irin sa ya dauki wannan alƙawarin da al'ummar Annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam to nan wa qulu lin nasi husna ku faɗi kyakkyawan magana wa mutane wannan kyakkyawan maganan malaman tafsiri suka ce shine abubuwan da aka saukar musu cikin littafin suna at-taurat na sifofin manzon Allah Allah yana musu umarni su faɗa wa mutane waɗannan sifofi din shine wa qulu lin nasi husna wasu kuma suka ce a wa qulu lin nasi husna ku yi umarni da kyakkyawan aiki ma junanku sannan ku hana junanku gabarin mummunan aiki sannan Allah ya kuma ce musu wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsai da sallah ku ba da zakka a baya ma Allah ya musu mulki sallah da zakka wanda Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakka warka'u ma'ar raki'in to nan ma Allah ya sake maimaita musu wato su tsai da sallah wa qimu salata wa atu zakka cikin alƙawarin da Allah ya dauka da banu Isra'ila ku tsai da sallah sannan ku bada zakka wato kamar yadda aka fardanta mu al'umma annabi Muhammad sallah to su ma banu Isra'ila an fardanta musu sallah amma kuma ba irin yadda aka farzanta ma al'umman annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sabila da al'umman annabi Muhammadu man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yayi raka'a daya wanda yayi sallah nan nafila raka'a wanda yayi sallan farilla guda biyar din nan azhar da la'asar da magriba da isha'i da asubahi duka to gaba ɗaya idan an hada sallolin sa kaman yayi sallah guda hamsin ne wanda aka farzanta ma annabi Muhammadu a daren Isra'i to su banu Isra'ila kuma sallan su bai kai sallan al'umma annabi falala ba kuma sallan su ya fi sallolin da aka farlanta ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa Allah ya ce wa atu zakka ku ba da zakka wanda sun yi bayani dangane da zakkan banu Isra'il zakkan al'umma annabi yana da bambanci da zakkan da aka farlanta wa yahudu su banu Isra'il zakkan al'umma annabi Muhammad idan an cire zakkan akan bayar matalakawa ne wanda Allah subhanahu wataala ke ce ke umurni ma ke umurni ma kowa da kowa wanda Allah ya azurta shi da wadata kan cewa ya cire haƙƙin talakawa a cikin dukiyarsa idan ya cire ya ya ya ya isar ma wanda suka tantance a babu innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulub har zuwa karshen hayar ne to kun ga sadaka na zakka a al'umma annabi akan ba wa miskine ne amma a banu isra'ila idan an cire zakka wato akan ɗauko zakan ne a ajiye ta domin neman kusanci da Allah sai wuta ya sauka daga sama ya kone zakkan alaman Allah ya karba kenan amma idan aka cire zakkan wuta bai sauka ya kone zakka din ba to alaman Allah bai yarda da wannan zakkan ba bai yarda da wannan sadaka din ba kenan kamar yadda dama annabi Muhammadu an bambanta al'ummansa da sauran al'umman da suka gabata gaba daya tunda al'umma annabi Muhammadu su an halatta musu ganima zakka dai ba shi ake yi ba wuta ne ke sakowa ya kona a zamanin banu Isra'ila haka ganima ma idan an karbi ganima a gurin yaki to akan tona rami ne a zuba ko kuma a ajiye wuta ya sako daga sama ya zo ya kona to amma al'umma annabi an halitta musu ganima yana daga cikin abin da annabi Muhammad ya ce an ce bance shi da shi wanda ba a ba mu kowane annabi ba yace an bani abubuwa guda biyar utitu kamsan lam yutihunna ahadun min al-anbiya qabli an bani abu guda biyar wanda ba a ba mu ɗaya daga cikin annabawa gabani na ba a cike ce an bashi jawami'ul kalim a cike ce an taimake shi da tsoro na tsawon wata guda idan ya fiskan tsoratarwa na tsawon wata guda ga abokan gabansa in ya fiskance su da yaki a cike ce kuma wa uhillat liyal ghanaim an halatta min ganima to zakka a al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakirai ne da miskinai kamar yadda Allah ya faɗa musu yace amma a banu Isra'ila sukan cire haƙƙin Allah ne in sun cire kuma sai wuta ya kona wanda shine alaman Allah ya karba to Allah ya musu umarni da sallah ya musu umarni da zakka Allah ce summa tawallaitu sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai yan kaɗan ne daga cikin ku suke cika umarnin Allah nan wa antum mu'riduna ku din kuna masu kau da kai to idan muka lura a baya idan muka in ba mu wanta ba Allah ya ya dada fada ya fada mana irin wannan juya baya da suka yi dangane da walaqad alimtum alladhina tadunkum fi sirri fa kun thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal kafirin sai walaqad alimtum alladhina tadunkum fi sirri fa kunna lahum kunu kiradatan kafirin Allah ya ambace su da summa ya sufanta shi da summa tawallaytum a ayan muka karanta a baya anan ma Allah ya sufanta su da summa tawallaytum wannan alƙawari da Allah ya dauka da su gaba daya ba su cika alkawarin ba sai suka juya baya ma Allah suka juya baya ma annabawansu sai suka ci gaba da yin dagawa da kafirci suka canja sukukun manzon Allah suka ki su bauta ma Allah suka ki su bada hazakka suka ki su faɗi magana mai kyau suka ki su bayyana sukukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya summa tawallatun sai kuka juya baya dangane da wayannan alkawari da muka dauka tare da ku illa qalilan minkum sai yan kadan ne daga cikin ku suke cikawa wa antum mu'riduna ko kuma kuna masu mutuncewa kuna masu kafircewa ma ayoyin Allah ina ga yau ma lokaci yayi wanda zamu amsa tambayoyi ne kawai mun ƙara lokacin akan matsalan da muka karanta daga farko zamu karanta tambaya abin da ya samu gobe idan Allah ya kai mu kuma sai mu daura karatun mu a inda muka tsaya mai karanta tambaya bismillah
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi assalamu alaikum malam alam muna neman ƙarin bayani ne akan wannan aya
wannan tambaya sai wani tambaya Assalamu alaikum malam. Ya tambaya na gaba ne ka. Malam, mutum ne dan siyasa sai ya cire zakka, sai ya samu yan bangan siyasa sai ya raba musu wannan kuɗin da ya cire na zakka. Malam, shin zakka sa hataccen zakka ne ko ba hataccen ba?
zakka dai kamar yadda Allah ya faɗa mana zakka a ayan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati ba mu ji an bangan siyasa a ciki ba sai dai idan cikin yan bangan siyasan akwai talakan da ya cancanta a bashi babu laifi a bashi zakka amma in ya shiga cikin wannan sinifi guda tara da Allah ya faɗi cewa su za su ci zakka amma in bai shiga cikin wannan sinifi ba idan ka bashi zakka wannan ka bashi kyauta ne kawai wannan alhakin zakkan yana kanka kuma Allah zai maka hisabi a kansa Allahu ta'ala alam na'am
Malam, aya shine aya shine la ya'lamu al-ghaibu illa Allah. Malam, ƙarin bayani akan wannan aya.
wani na tambaya akan la ya'lamu al-ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah to Allah subhanahu wa ta'ala shine kadan ya san shine kadan ya san gaibi kuma babu wani wanda ke da ikon ya san gaibi a kashin kansa duk cikin halittun Allah babu sai dai wanda Allah ya zabe shi ya sanar da shi wani abun da mutane ba su sani ba to a wajen mutane wannan abun gaibu ne amma a wajen Allah ba gaibu bane kamar yadda Allah ya ce wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul bai bayyana gaibin sa ma kowa sai abin da ya yardar da shi ya- wato ya nemi yardan hakan ma wani annabi daga cikin annabawansa to sabila da haka babu wani wanda da ƙashin kansa da kansa ya isa ya tsinka yi gaibu ya san gaibu kowa ya shi har annabi muhammadu ba shi yake sanar da kansa gaibu ba in ya faɗi wani abu na gaibu to allah ne ya sanar da shi haka su ma annabawa sun faɗi abubuwa da dama na gaibu wanda allah ne ya sanar da su haka su ma wasu daga cikin waliyai allah yakan tsinkayar da su wani ilimi ɓoyayye amma fa abun Allah wannan ilimin sunansa ba gaibu ba tunda Allah ya riga ya sani a'a abun mu mu halittu mu da muke cikin hijabi mu ne sunan abun gaibu a gurin mu kamar yadda annabi ya bada labarin abubuwa da dama wanda za su kasance kamar yadda hadisin Huzaifa ibn al-Yaman yace manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai bar wani abu da zai faru tun daga farkon duniya wato bai bar wani abu dai tun daga zamanin sa har karshen duniya annabi sai da ya faɗi wannan abu ya faɗi yanda abun zai faru abun na fitina ne ko na yaƙi ne kowane irin abu dai manzon Allah sai da ya bada labarin zuwan wannan abu kamar yadda Huzaifa ibn Yaman ya faɗa yace arafahu man arafahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta wannan ma dukka yana daga cikin koyayyin abubuwa a gurin halittu amma a gurin Allah ba koyayyen abu bane tunda ya san abin dama ya da haka la ya'lamu al-ghaiba illa Allah wannan haka yake babu wanda ya san gaibi sai Allah wannan fadin Allah ne sai kuma abin da ya yarda da shi wasu daga cikin bayinsa wanda ya yarda da su Allahu ta'ala alam na'am
Assalamu alaikum malam. Mutum ne musulmi malam sai ya tashi da cikin kafirai. Malam zai iya koyar musuluncinsa ko dan kar wannan kafirai su masa illa.
eh mutum ne musulmi yana cikin kafirai saboda tsoron kafirai ya koye musuluncinsa bai yi laifi ba Allah ya ce la yattakizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaku minhum tuqat wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir sai kada mu'minai su riki kafirai waliyai koma bayan mu'minai wanda ya aikata haka bai tare da Allah cikin komai Allah ce illa atattaku minhum tuqi sai dai in kun tsorace wani abun tsoro daga gurin su idan ka ji tsoron wani za za a iya kace ka in aka ce maka kai musulmi ne kai tunanin in ka bayyana musuluncin ka za a kashe ka za ka iya boye musuluncin ka kamar yadda wani sahabi da ya hadu da wasu kafir sahabbai biyu suka hadu da wasu kafirai suka tambaye su kun yi imani da Muhammadu sai dai yace a a shi ba musulmi bane ai sai dai yace eh yana fiya yi imani da Annabi shi musulmi ne sai suka kashe shi dayan kuma sai yace a shi bai yi imani ba suka ce to ya zagi Annabi sai ya zagi Annabi bayan ya ya rabu da su sun kyale shi sai ya dawo yana faɗa ma Annabi cewa ya halaka ya kissanta ma Annabi Annabi yace babu abin da ya taba musuluncinka sabila da inna Allah la yanzuru ila suwarikum ولا إلى ولا إلى أموالكم ولكن ما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله bai kawo dan suran ku ko dukiyanku yakan kalli zukatanku ne kuma sai ya kalli ayyukanku Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana kusanci da manzon Allah Allah ya gafarta mu iyayenmu ya gafarta mu magabatanmu ya gafarta mu shegunanmu Allah ya tsaya mana cikin al'amarin mu na zahiri da batini wa'inda suka tsaya mana Allah ya tsaye wanda suka dafa mana Allah ya dafa musu Allah ya gafarta wa dukkanin magabatanmu maulanmu shehu Bauchi Allah ya kara masa rahma Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana Allah ya albarkaci zuri'arsa albarkacin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعبده الخالدين لما سبقنا رسول الله في الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين